babi daban duka babu akwai babi wanda ba zai shiga an matsayi da shi nan daban
shi ne za a tashi a shi ne wai samun ne wancan babi na a kuma koma da ba قال المؤلف رحمه الله ونهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر هكا سند رواية يعني إمام البخاري ده مسلم ده حديث سهل بن سعد wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar khaibar ranar yakin khaibar la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba wani mutum tuta yaƙi wanda yake son Allah kuma yana son manzo sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shi ma Allah da manzo suna son shi yaftahu Allahu ala yadai wanda Allah madaukaki zai yi buɗa ya ba musulmi nasara akan kafirai fabatan nasu ya dukuna lailatahum mutane suka kwan suna taɗi suna sa kowa na kawo ra'ayin shi wane ne wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba wannan tuta wadda kuma yayyabe shi yace iya san Allah iya san manzo kuma Allah haka manzo sallallahu alaihi wasallam na san shi ayyuhum yu'taha suna cewa wane ne za a ba wannan raya tuta ta yaki falamma asbahu lokacin da suka wayi gari ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi jijjihi suka yi gaugawa tun da sahi suka isa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha kowa iya fata cewa shi ne za a ba wannan tuta. Faƙala, aina Ali bin Abi Talib. Zala Sallallahu Alaihi ya ce, ina Ali dan Abi Talib. Faƙila huwa yishtaki aina, ainihi. Idanuwan shi suna ciwo, kenan na fama da ciwon ido. Fa'arsalu ilaihi sai suka aika ya zuwa Ali radiyallahu anhu fa'utu ya bihi aka zo da shi. fabasaka fi ainihi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi tohi a cikin idanuwa Ali bin Abi Talib guda biyu wa da'a lahu kuma ya mai addu'a fabara'a sai ya warke ka allam yakun bihi waja kai ka ce da dai duniya bai taba samun wani ciwo ba domin addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam karbabba ce wajen Allah madaukaki faqila نعم فأعطاها الراية سيما زال صلى الله عليه وسلم يبا علي رضي الله عنه والنمتوتة فقال انفض على رسلك كزرتي كتهي أبسا كنتيا حنكلنك حتى تنزل بساحتهم حسي كاسبك أفالفاجيس فالفاجية كافري ثم دعوهم إلى الإسلام سننك كرايس يزوى مسلمين na kakkaje ka fal musu ba tare da kiransu ya zuwa musulunci ba wa akhbirhum bima yuhibbu yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi ka ba su labari game da abinda yake zantowa wajibi a kansu na haƙƙin Allah madaukaki a cikin wannan musulunci fa wallahi ina rantsuwa da Allah la'an ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan a ce Allah maɗaukaki ya shiryar da wani mutum dalilinka khairun laka min humrin ni'am shi ne mafi alkhairi a gare ka da baka jajayen rakuma a wannan lokuta lokaci laraba ba abin da suke so na mallaka abin duniya kama a ce kana da manya-manyan rakuma jajaye kama a wannan zamani nama a ce kana da hariban na ƙarshe kiri darni kiri na motoci na zamani to kama haka nan ne kana da su da yawa ba ɗaya ba ƙala yi dukuna ayyakuduna suna kutsawa da hira da taɗi wane ne za a ba wannan tuta ƙala ƙaunuhu an sahal bin sa'ad fadar shi da ya ce daga sa'ad dan sa'ad ai bin malik bin khalid al-ansari dan malik dan khalid mutumin madina al-khazraji dan kabilar khazraj as-sa'idi dan batan na sa'idi abul abbas wanda ake mai alkunya da baban abbas sahabiyun shahir sahabi ne shahararre wa abuhu sahabi aidan kuma baban shi ma sahabi ne mata sanata 88 ya rasu hijira tana da shekara 88 wa kad jawaza al-mi'a bayan ya huce shekara 100 qawluhu qala yawm khaybar fadan shi da yace ya fadi ranar khaybar ai fi ghazwat khaybar ana nihin a yakin khaybar wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an sahal bin akwa daga sahal dan akwa qala كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر yace Ali wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya toge game da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yakin Khaibar wa kana amrad ya kasance iya ciwon ido ciwon ido wanda yake ja kuma yayi kaikai yake cewa amrad fa qala ana atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni zan toge gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ali radiyallahu anhu fa lahiqa bin nabi sallallahu alaihi wasallam ali radiyallahu anhu ya tashi sai da iske manzon sallallahu alaihi wasallama da tawagashi falamma kana masa al-laila lokacin da ya zamanto yammacin dare allati fataha Allahu azza wa jalla fi sabahiha wadda Allah madaukaki ya ba musulmi nasara a sahiyata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace la u'tiyanna rayata tabbat zan ba da wannan tuta aw la ya'khudhanna raya ko kuma tabbat lalle wanda zai dauki wannan raya gadan gobe rajulan wani mutum yuhibbu Allah wa rasulu wanda Allah da manzon shi suke son shi au qala yuhibbu Allah wa rasula ko kuma yace iya son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam bi fathillahi ala bidaya kenan in ya wa fath Allah kamar da farko ne sai zamanto shi ke son Allah da manzon fa'iza nahnu bi Ali sai kwatsam gamu ga Ali radiyallahu anhu, wa ma narjuhu kuma mu ba mu yi kwaɗayin haka nan ba, faƙalu haza Ali sai suka ce, ai wannan Ali ne bin Abi Talib, fa'atahu Rasulullah sallallahu Alaihi sallama rayata fa fataha Allahu Alaihi, sai manzala sallallahu Alaihi sallama ya ba Ali wannan tuta ta yaƙi, kuma Allah ya ba shi cin nasara, ya aka zamanto an samu rinjaye akan mushrikai. قوله لأعطين الراية قال الحافظ حافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله كتوا وفي رواية بريدة كما رواية بريدة إني دافع للواء إلى رجل يحبه الله ورسوله شيتي ني كما زميك wannan tuta ya zuwa wani mutum wanda yake san Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shahada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewa Allah da manzo suna son Ali haka iya son Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa qad sarraha jama'atun min ahli al-lughati bi taradufihima kuma malaman harshe na larabci malaman lugha sun faɗi karara akan cewa babu bambanci da waccan ruwaya la'utiyanna ar-raya kuma inni dafi'ul liwa babu bambanci bangaren ma'ana kenan ma'anar su guda lakin rawa ahmad wa tirmidhi min hadith ibn abbas sai dai ahmad dan hanbal da imam tirmidhi sun ruwaito daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su kanat rayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauda wannan tuta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance baka ce waliwa'uhu abyad shi kuma wannan liwa shi kuma kwari ne gane ko kusan kowanne tuta ne sai dai wancan tuta galiban ana ɗaukar ta saboda yaƙi wa mithluhu inda tabrani kuma kwatancin wannan ruwaya an same shi daga imam tabrani an buraida daga buraida radiyallahu anhu wa inda bin adi kuma ruwaya daga ibn adi an abi huraira daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa zada maktubun fi sai ya dada a cikin ruwaya ya ce akwai a rubuce a cikin wannan tuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ilan sallallahu alaihi wasallam haka wannan tambarin tuta ta dauka maimakon a yi wani zane ko a yi wani hoton wani abu a kalma ce ta tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu yuhibbu allah wa rasuluhu aw yuhibbu Allah wa rasula fadan shi da yace iya san Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama wa yuhibbuhu Allah wa rasulu sannan kuma Allah na san shi shi ma manzo na san shi idan sai zaman to soyayya ta samu tsakanin bangare guda biyu fihi fadilatun azimatu li ali radiyallahu anhu ta'ala an cikin wannan akwai falala mai girma ta ali wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi قال الشيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتوى ليس هذا هذا الوصف مختصا بعلي wannan kama ba keɓantatta ba ce kawai ga Ali radiyallahu anhu wala bil a'imma kuma ba keɓantatta ba ce kawai ga magabata manya-manyan malamai fa inna Allah wa rasuluhu yuhibbu kulla mu'minin taqi domin Allah madaukaki da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suna son dukkan mumini mai tsoron Allah madaukaki yuhibbullah wa rasula wanda yake son Allah da manzo lakin hadha alhadith min ahsan ma yuhtaju bihi ala ala nawasib mala yace sai dai wannan hadisi na daga fiyayye ko mai kyau wanda ake kafa hujja da shi akan masu aqidar nawasib wanda suke allantar da Ali radiyallahu anhu suna yake cewa nawasib su sun ba shi daraja Allah ne. Allazina la ya tawallauna afon wanda ba sa jibanta shi suna adawa da shi, au yi kafirunahu ko kuma suna kafartar da shi, au yi fasikunahu ko kuma suna fasikantar da shi. Wannan su da ake cewa nawasib, can kuma ɓangare ne na rawafid wanda suke allantar da Allah gulatun rafida. ina yan shi'a wanda suka zamanto sun wuce gona da iri khawarij su kuma allantar da shi suka yi lakin hadha al-ihtijaj la yatimmu ala qawl rafida sai dai wannan magana ko hujja batta cika a wajen fadar ta rawafid yan shi'a alladhina yaj'aluna an-nusus ad-dalata ala fada'il as-sahaba kanat qabla raddatihim riddatihim wadda suke sanya hujjoji nassosi wanda suke dune akan falala ta sahabbai wannan gabanin su yi ridda fa innal khawarija taqulu fi ali domin khawarij suna cewa game da ali radiyallahu anhu misal zalika kwatamcin wannan abin da suka wadi kwatamcin abin da nawasib suka wadi lakin hadha batilun sai dai wannan banna ce ƙarya ce fa inna allaha ta'ala wa rasulahu la yutliqu mithla hadha al-madad Allah madaukaki lalle Allah madaukaki da manzon sallallahu alaihi wasallam ɗayan su bayya fadin wannan magana wannan yabo ala man ya'lamu Allah annahu yamutu kafiran absa wanda Allah ya san zai mutu kafiri mun gane ko na Allah ba zai yi shaida ba da cewa Allah na son wane manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai shaida ba absa mutumin da ya ce manzo na sallallahu alaihi wasallama na san shi kuma ya zamanto ya mutu kafiri kina abinda rawafid da nawasib suke wadi game da ali radiyallahu anhu ƙarya ce ba gaskiya bane ba wa fihi kuma a cikin wannan hadisi akwai isbatu sifatul mahabbati lillah akwai tabbatar da kama ta so ga Allah madaukai Allah na so sai dai san Allah ya sha bamban da san abiban halitta mun gane ko القشن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلافا للجهمية سابانا جهمية سو سنتي الله با تبتن مي da su domin an ce Allah iya so su a tunaninsu Allah iya so mutum ma iya so kenan an kamantar da Allah da mutum shi kuma a kuskuren da suka yi sifa tana sunan sifa iya iya sau Allah ya ce shi mai ji ne mutum mai ji ne amma ai an san jin Allah ya sha bamban da jin mutum ko kenan in an tabbatar suwa Allah maɗaukaki kuma shi tabbatar suwa kanshi da cewa iya so kenan san Allah ya sha bamban da san abeban halitta qauluhu yaftahu Allahu ala yadai fadan shi da yace Allah zai buɗa ya bada cin nasara a bisa hannuwan shi sarihun fil busharat bi husulil fath qararani na akwai albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa sahabbai ga cin nasara da buɗi da za a samu fa huwa alamun min a'lamin nubuwa kina wannan na daga cikin alama daga alamomin annabci kuma wannan ba a da'awa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi domin abu na zo mai ta bangaren wahayi ne mun gane ko qauluhu fabatan nasu yadukuna lailatahu farashi da yace mutane suka kwan dare suna tadi suna hira sa'in sa wane ne za a ba wannan bi nasbi lailatahum awa laila nasaba ba lailatuhum ba lailatahum wa yadukuna hakanan قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه يدفعها إليه idan suna kutsawa suna tafsa su wane ne wane ne wannan za ba abubakar za ba ko umar ko wane kowa ne kowa dai iya faɗin ra'ayin shi fi man yadfa'aha ga wanda zai manzala sallallahu alaihi wasallama zai mika wannan tuta wa fihi hirsu sahaba alkhair halau cikin wannan hadisi akwai fa'ida ta kwaɗayin sahabbai a kan alkhairi mun gane ko wanda za a ce za a ba wannan tuta wa ihtimamuhum bi suna kulawa da dukkan abin da ya zama to alkhairi ne wa uluwu martabatihim da ɗaukakan matsayinsu fil ilimi a cikin ilimi wal imani da imani qauluhu ayyuhum yu'taha wane ne za a bada a bashi ita huwa bi rafa'i ayyu za a wa ayyu rafa'a alal bina wannan kuma an yi ne akan gini li idafatiha wa hadfi sadri silatiha domin an raba ta kuma aka shahe farkon abin da yake da alaka da ita qauluhu falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka wayi gari suka yi jijjihi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha kowanne iya kwadayin a bashi wannan tuta qala shaykhul islam inda muslim na qala shaykhul islam imam muslim ya fadi na wa fi riwayati abi huraira inda muslim akwai riwaya ta abu huraira wajen imam muslim anna umar qala ma ahbabtu al-imarata illa yawma idin bun taba kwadayin wani shugabanci ba sai a wannan rana ala wannan karatu ne shi mai mai tashi ne zai qala shaykhul islam inna fiha fi dhalika shahadat shahadat an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ali bi imanihi batinan wa zahiran a cikin wannan shaykhul islam yace a cikin wannan akwai shaida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ali radiyallahu anhu game da imanin shi a cikin zuciyar shi kuma a sarari mun gane ko qala wa ithbatan limuwalatihi Allah kuma akwai tabbatarwa da cewa shi masoyin Allah ne madaukaki wa rasulihi da manzon sallallahu alaihi wasallam wa wujubu mawalatil mu'minina la kuma da wajibcin dole mu'mine su mai soyayya wa idza shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li mu'ayyanin bi shahadatin idan manzo sallallahu alaihi wasallama yawa wani mutum takameme da shaida ya mai shaida au da'a lahu ko kuma ya mai addu'a ta daban ahabba kathirun minan nas sai zamanto mafi shine mafi soyuwa daiwa daga cikin mutane an yakuna lahum mithlu tilka shahada a sai zamanto daiwa daga cikin mutane na fata ya kasance shi ma ya samu wannan shaida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mithlu zalika du'a kwatamcin wannan addu'a wa in kana nabi sallallahu alaihi wasallama yashhadu bi zalika li khalqin kathir duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na shaida da irin wannan ga mutane da yawa wa yad'u li khalqin kathir kuma iya addu'a ta alkhairi ga mutane da yawa wa hadha ka shahadati bil jannati li thabit bin qais wannan kwatamcinta kamar shaidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa thabit dan qais cewa shi dan aljanna ne wa abdullahi bin salam da abdullahi dan salam wa in kana qad shahida bil jannati li akharina kuma duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa mutane dewa shaida da aljanna a cikin su al-ashratul mubashirin bil janna na daga cikin su wannan khulafa'ur rashidun kuma ali na ciki radiyallahu anhu wa shahadatu bi mahabbati Allah wa rasulihi lilladhi duriba bil khamr kuma da shaidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka bulale shi aka mai haddi dalilin shan giya manzala sallallahu alaihi wasallam ya mai shaida cewa iya san Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qawluhu fa qala fadan shi da yace sai yace ayyu aina ali bin abi talib ina ali bin abi talib fihi su'alul imami ar-ra'iyati akwai fa'ida da za mu samu shugaba yayi ka tambayar talakawar shi wanda yake renan su yake kulawa da su ka dade baka ga wani ba sai ka tambaye shi almajiri ne da malamin shi ko kuma mai iko ne da talakan shi da abin da ya kama da haka wanda ko da lokaci ana tare idan baka ga mutum ba sai ka tambaya ina wani wa tafaqqudu ahwalihim kuma kai kabin bibikon halin su nam qawluhu faqila huwa yashtaki aynayhi iya kwama da idanun shi kenan iya ciwon ido ai minan ramdi shine daga ciwon ido wanda yake da ja da kaikai kama fi sahih muslim kama yanda yazo a cikin sahih muslim an sa'd bin abi waqas daga sa'd bin abi waqas fa qala ud'u li aliyan ku kirawo mun ali fa utiya bihi sai aka zo da shi amrad iya ciwon ido wa fi nuskhatin sahihatin bi khatt al musannif kuma akwai nuskha littahi ingantacce daga rubutun wanda ya wallafa littafi faƙila huwa ya shtake ainai sai aka ce ai manzala sallallahu alaihi wasallam ali na fama da idanun fa arsala ilaihi sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika mashi yanzu mabniyun lil fa'il can fa ursila ilaihi ko an aika nan kuma sai yazo akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika yazo wa huwa damirun mustatir fil fi'li raji'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala kama huwa awin nabi sallallahu alaihi wasallam kidan dabiri ne boyayye a cikin fi'ili wanda ya koma ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu an yakuna mabniyan kuma mai iya iya daukan ma'ana cewa mabniyun ne lil majhul fa ursila ilayhi lima lam yusamma fa'iluhu ga wanda ba a ambaci ba wanda ya aikata aikin wali muslim imam muslim ya da ruwaya min tariq iyas bin salama daga iyas dan salama an abihi daga mahaifin shi salama kala fa arsalani ila ali ya su yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ne zuwa ali kinan sai zaman to wancan iskali ya wannan sai zaman to mabni ne lil ma'lum fa ji'tu bihi aqudu amra sai na zo da shi ina jan shi ya zaman to baya ganin kirki qauluhu fa basaqa fadan shi da yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tohi bi fatihi sad awa swad fataha ay tafala shine tohi tohawa qawluhu wada'a lahu fabari'a kada shi da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mishi addu'a kuma ya warke wa huwa bi fathi ra'i za a wa ra fataha wal hamza da al hamza ay ufiya fil hal kai tsaye a wannan lokaci idan shi warke aka warkar da shi afiyan kamilan lahiya cikakka ka allam yakun bihi waja kai ka ce da dai duniya bai taba ba ciwon ido min ramdi wala da'af basr kai ka ce da dai duniya bai taba samun raunin ido ba wannan kuma na daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda tabrani imam tabrani na cewa min hadith akwai riwaya daga gare shi daga hadisin ali فما رمت ولا سعدت عند دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية yace tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mika min wannan tuta ban taba ciwon ido ba kuma ban taba ciwon kai ba ilayhi raya wa fihi dalilun ala shahadatayn a cikin wannan hadisi akwai dalili akan shaida guda biyu qawluhu fa ataha ar-rayata qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi al-iman bil qadar ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba saboda lokacin sallah yayi kuma darasin na da tsawo abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk ana aika kokar ta ana ilmu